أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا لهدي شاترا قوتا بير هجرة منظر الله صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da hudu ga watan biyu miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas satin da ya gabata mun fara da wato sura ta biyar a jerin surorin alkur'ani mai girma ita ce suratul ma'ida mun fara ta bayanai suka tsayar da mu a aya ta farko don haka mala alaran musulman za ka fara muna farkon wannan sura muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da zamu Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya tayar da mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance ita ce makomar mu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد بسم الله الرحمن الرحيم بسونا الله من رحمة من جنك إذا مفارك راتو يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندكوك إيمان دا هكا أمرنين زي زواندا ya lazimci ka yi aiki da imaninka domin in an ka kire mai imani aka ce ya ayyuhal ladina amanu to abinda zai biyo baya lazimin fadarka ne abinda ka kudurta a cikin zuciyarka ko ba haka ba in an ka ce ya ayyuhal ladina amanu me ya biyo baya anan awfu bil uqud ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا ليبلو ليبلونكم الله بشيء من الصيد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون da haka dai a takaice awfu bil uqud Allah ya umurce ku an gane ku fi'ili amrina bil uqudi daga wato alƙawullan ko kuma da abin da kuka kulla ba za mu ce kulle kulle ba ko ba haka ba domin muka ce kulle kulle da Hausa ma'anar ta koma wani abu sai mu ce aufu bil uqud alƙawullan da kuke tsakankanin ku al iltizamat muka ce nan al uqud ya kawo shi jam'i kuma alif wannan jinsiya ce sai ta zamanto dukkan alƙawali wajibi ne a wata fassara a cika shi amma waɗansu kuma suna ganin na aufu bil uqud shine alqawli wanda shari'a ta yadda da shi kenan waɗansu malamai sun ɗauke shi am da haka alƙawalin da shari'a ba ta yadda da shi ba bai ma shigo ciki ba don Allah ba zai yi umuri da a cika shi ba waɗansu kuma sun ɗauke shi am ne amma makhsusun ne sai abin da shari'a ta tabbatar an gane ko wato alƙawulla tsakaninka da ubangijinka tun daga tauhidi har zuwa ga sallah azumi zakka duka alƙawali ne ko kuma alƙawulla tsakaninka da bayin Allah to sai malamai suka kasa alƙawullan nan guda uku akwai wanda wajibi ne a cika shi shine tauhidi da abin da ya kama da haka akwai wanda wajibi ne a bashi shine alƙawali wanda akwai sabon Allah a ciki an yi alƙawalin za a zo a yi rawa an ɗauki alƙawali to sai daga baya ka gane cewa ai sabon Allah ne to kaga wannan la yajibul wafa'u bihi haramun ne ba ka cika wannan alkawalin an fahimce ni sai kuma irin alkawalin da malamai suka yi sabani a kansu shine kun ga wancan sati mun kawo waɗansu misalai alkayi mu mace alkawali zaka aure ta zaka bar ta yi karatu wannan alkawalin malamai sun yi sabani amma ya halatta ka batta in kun yi sharadi in kuma za ta sanya sutura ta addini in karatun da za ta yi zai amfani musulmai duniya da lahira sannan kuma in ba zai zamanto fasikai za su yi kokarin kulla alaka da ita ba an gane wannan da kyau sai ya zamanto akwai sharuɗa waɗanda ya kamata a dube su aikin ma ya zamanto za a sa sutura ta gari an gane ba sutura ta sai tsara ba sannan kuma aikin shari'ar musulunci ta yadda da shi kuma babu cuɗanya tsakaninta da maza saboda wannan zai rusar da wato babban rukuni shine aure ina fata an fahimta dan kawai su ce mun tauye ma mata hakkin su to shi yasa malamai suka tattauna shin idan mutum yayi kyauta ta lazimce shi ko bata lazimce shi ba tunda akwai hadisin ibnu abbas wanda yazo cikin sahihul bukhari da muslim cewa wanda ya dawo daga kyautar sa kamar kare ne yayi amai ya koma ya ci wannan aman ko ya sha to kaga wadansu suka ce a'a wannan misali mummunan misali ne amma karahiya take nufi wadansu malamai suka ce haramun ne an gane ko ko ko irin kyauta wadda ake yi babbar kyauta wadda ana bukatar mutum ya mayar da abin da aka yi masa kyauta tunda hadisi ya tabbata shi ba a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiyya yana karɓar kyauta wa yusibu alaiha kuma yana sa kankawa to irin wannan kyauta wajibi ne ko ba wajibi ba malamai sun yi safari tun da kyauta ce dan haka dai a takaice yana daga cikin alaman mutum mai imani ne ya rinka cika alƙawulla sai abin da bai da iko a kai abin da ya fi ƙarfinka la yi kallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma mu kasashen musulmai da kuma wato kasashe na larabawa har an san mu da wani alkawali da 'yan afirka shine da an ce wato wannan rendezvous ne na afirka ko appointment na dan afirka to kenan shine saba alkawali in an ce tara a zo sha ɗaya ko sha biyu ko kuma sai gobe ma ko kuma sai bayan sati ɗaya ko bayan sai wata ɗaya kaga wannan unwan ba unwanin mu bane ba shi ne abin da ya kamata a kira mu da shi ba amma da an ce rendezvous african kowa ya san abin da yake nufi wanda kuma mun kawo al'umma da dama kowa da irin abin da ya cancanta da shi waɗanda suka fi kowa zama hatsari a cikin alkawali su zaman to misali a cikin alkawali su ne malamai ko ba haka ba domin su ne ake kalla a koyi da su su ne Allah ya ma shaida suna jin tsoron Allah irin yadda ya kamata ko ba haka ba inda ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist to amma idan malamai suka ja da baya suka koma su ne suke saba alkawali su ne da munanan dabi'o'i to kaga alkawalin nan da suka dauka tsakanin su da Allah babu shi wannan su ke cutar da mu to kaga wannan zamani shine al'amura suka cakuɗe an rasa yadda za a yi menene bambanci tsakanin malami da jahili matsalolin suna da yawa malaman wasu sun sa rigar malanta amma ba malamai bane an gane su ne masu zuwa da guntun karatu su cikin taro suna son a san su su burge mutane su zo ana ba da kuɗin sadaka ana waso sun goro wannan shine abin da su waɗanda suke so sai a ce su rubi malamai kaga wannan matsala ce malami bai girmama malaman sa ko da suka fi shi ilmi yana ganin in an zo cikin mutane ya kamata su girmama shi amma in ya koyu ko ba haka ba sai ya je musu tambaya ko ya kai littafi wannan alama ce ta halaka malami ana ganin shi gidan 'yan siyasa da gidan masu kuɗi da masu harkoki wannan ba ɗabi'a ce ta malami ba zai je ne in akwai buƙatar ya je amma ba ya zama waɗannan gidajen yallake ba ba kaga ba alaman malami ne na Allah ba ko kuma malami yana yi ma masu saɓan Allah roƙon Allah saboda su ci gaba da saɓan Allah ko ba haka ba ya kamata ya nisantar da kanshi daga mutane waɗanda suke da wannan mummunan shubuha ko ya yi musu biyayya a cikin saƙon Allah ko a zo a shirya musabaka ko ba haka ba a canye kuɗin mahaddata alqur'ani ko mahaddata alqur'ani su kasance ba su muraja'a alqur'ani sai dan saboda musabaka ko qiyamul layl dan saboda a samu sadaka wannan duk dabi'a ce ba alƙawarin da ta ɗauka ba Allah subhanahu wata'ala bane an gane ko ko a canye taimako wanda aka kawo an ce a rana babu talakawa ko malami a san shi da auren mata fasikai ko ce gari yana so MC yana so malam yana so to kaga zaka gane cewa hakikatan ba mai imani yake nema ba kai kana cewa a zabi zati dini kai ko kana son fasika kaga kuɗin addu'an nan da tsibbo nan gayu su canje su ko malami ya kasance yana ci da da'awa da'awa ita ce take ciyar da shi ma'ana ya mai da da'awa tarko da samun dukiyar mutane wato mutane ba sa son su zamanto su ne wato gadar ka ta samun dukiyar ka da saboda ka biya bukatocinka an gane ko idan ya zama to malamai za su je a cikin ONG ONG munazzamat waɗanda suke taimakawa su ci dukiya a ba da kuɗin gina masallaci miliyon ɗari ko ba haka ba malami ya je ya gina masallacin miliyon talatin ya ci miliyon saba'in to me ya bambancin shi da ɗan siyasa wanda ya ci dukiyar al'umma duk dukiyar al'umma ce ake ci da haka wa zai yi ma wani wa'azi in ya zama to haka za mu yi malami ya buɗe ONG an gane ni ya buɗe abin nan agents ta zuwa aikin haji wannan agents kin ba za mu ce kowa ya daina ba tun da ba kafirai za su yi ba amma ya za a yi a tace wannan aikin wannan aiki yana da hatsari sosai manya-manyan hatsurransa akwai abubuwa guda uku hatsarin da yake ɗauke da su na farko duk wanda ka zalunta ka kai shi makka ba kai mai aiki irin yadda ya kamata ba bakin ka aba yake zai yi roƙon Allah ya ce Allah ya saka mishi kaga wannan ka haɗu da matsala babba don bakin Ka'aba ana karɓar addu'a sannan kuma hadaya an baka kuɗin mutum ɗari ka je ka ce an yanka ka dawo ka sai babban mota kana shiga cikin sanyi kana shan AC za ka ba da amsa ranar tashin alƙiyama an gane don haka wannan aiki yana da haɗari sosai ko ko ka san mutum mujrimi na karuwa ko abin da ya kama da haka kuma ka yi ƙoƙari ka kai su a makka don su je su yi ɓanna ko ɓarawo mai sasa ko abin da ya kama da haka ko ɗan fowon alhali ko akwai hatsari domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yazo a cikin sahihul bukhari ina fata an fice daga ibnu abbas ko kuma wanda yazo daga abu hurairah da cikin sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda yayin niyya aikata saban Allah bai aikata ba Allah zai bashi lada to ita maka ta hita daga cikin wannan da Allah ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabil alim ko ne kai ka saba ma Allah a garin Makka a cikin harami to sai ka samu ina ga wanda ya ɗauki mutumin da ya san sabon Allah zai je kai shi a maka ya sa kake ganin karshe sai an samu dukiyar an samu dukiyar karshe sai ta tarwatsi da haka dole kasashen mu in muna son gyara waɗannan alƙawullan su ne ma'aikaci da sunan ma'aikaci ma'aikata ba ta gidanku ba ce ta al'umma ce ta ƙasa ce bai yiwa a ce yadda ka ga dama kake yi da dukiyar al'umma ka kawo ɗan gidanku kowa ya abin da yake so masu zaɓe suna daga cikin da ke hargitsa ƙasa a ɗauka a ba wanda zaɓen ba nashi bane wannan yana daga cikin abin da ke kawo mana ci baya malaman da ke karantarwa yana da kyau malami na addini ko malami wanda ke karantarwa a makarantu na duniya ya zama yana da ɗabi'a kyakkyawa ba a ce mushe ba ko professor ko prof ya kasance yana ko cita ya kasance an san shi da shan giya da koya ma yara fitsara da yi ma 'yan mata ciki da yi musu alƙawarin za a ba su jarabawa don su yi saboda su aikata jira ina fata an fahimce ni masu aikin hannu suna daga cikin waɗanda ya kamata su shiga taitayinsu domin sai an ci ga mai kaya kuma sai an ci ga wanda za a yi ma aiki ko ba haka ba a je amso kaya waɗanda ba su bane ko waɗanda aka kawo masu kyau a ce ba original bane saboda suna son su je su amso a wani wuri kaga sai aikin ya lalace ko a yi ma gyaran kwana biyu nan da nan zaka dawo matasa alƙawali ne tsakanin ku da Allah ku yi kokari ku yi abin da zai kai ku gaba duniya da lahira amma kwallo ba za ta kai ku gaba ba fina-finai ba za su kai ku gaba ba shan giya da shan kayan maye ba zai kai ku gaba ba shisha ba za ta kai ku gaba rashin yin aure ko mai da aure kasuwanci ba zai kai ku gaba ba ku da aiki kuna zaman banza a ɗauke ku har a yi luwaɗi da ku don a baki dukiya ba zai kai ku gaba ba yin zina ba zai kai ku gaba ba wasa da dukiya ku rena al'umma da iyayenku don saboda kuna da dukiya ba zai kai ku gaba ba ko kwaikwayo da kafirai ba zai kai ku gaba ba dan haka ku yi amfani da lafiyar da Allah ya baku ku yi amfani da lokacin da kuke da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Ibn Abbas wanda ya zo cikin sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imomi guda biyu ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas akwai ni'ima guda biyu waɗanda da yau mutane suna hasara su as-sihhatu wal faragh sune lafiya da kuma samun lokaci ba za ka aiki ba ka zauna kai zaman banza rena iyaye ba abu ne wanda ya kamata ku yi amfani da kasancewa kai dan wane ne ka bata ƴaƴan al'umma ba shi ne abin da ake bukata gare ka ba sannan kukan ku talakawa da kuke cewa ana zalunta ku kuna da wato laifi mai yawa dalili kuma kuna da mummunan niyya kana jiran Allah ya baka kuɗi ka ci mutuncin mutane ka ce bari ai ina jiran Allah shi bani ni sai na rama abin da an kai min sani ba ba karamin shege nake ba mummuna i'tiqadi cikin zuciyarka cewa Allah ba zai baka zuciya ba sai ka bi ta hanyar haram ko ba ka nan bane sai ka ji talaka na ta ai yanzu babu mai kuɗin halal daga ina kuma ka samu wannan munanan ɗabi'o'i kana ganin kai talaka ne amma ka kasa gane munanan ɗabi'o'in ka ba su da kyau waɗanda da su ne kake komawa baya mu'amala da wato muggan masu kuɗi da muggan malamai kuna yi musu biyayya don saboda a ci mutuncin addini kuna talaka sannan kuna jiran Allah ya taimake ku Allah ba zai taimake ku ba wasa da addini kana talaka ba ka zuwa lokacin sallah irin lokacin da ya kamata ka dauki addini wasa wai kana jiran sai Allah ya baka dukiya kamar matasan kasashen Larabawa ba za a yi sallah ba sai ran Juma'a ko ku sai in an yi kuɗi to kuma in ba a yi kuɗin ba aka mutu sai yaya wannan duk ya kamata talaka su tambaye kansu don haka zancen ka ce kai talaka ne baka da wani abin da zaka yi ƙarya kake yi ku kuka daure ma yan siyasa gindi ku kuka daure ma masu kuɗi gindi ku kuka daure ma masu mulki gindi ku kuka daure ma duk kowane mabandaci gindi yake bandana a cikin kasa don haka dole ku kama auku bil uqud to sannan kuma ƙarshe ku waɗanda Allah ya ba jagoranci mun yi kira ɗaya biyu ba mu san ko kira da muka zuwa gari ku ba duk lokacin da ake cewa a kawo wata doka ta kafirai a cikin ƙasa an gane ni wanda za ta zamanto ba a mutunta Allah shi da kanshi ubangiji wanda ya halice mu ba a mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a mutunta alqur'ani mai girma ba a mutunta malamai ba a mutunta iyaye ba a mutunta na gaba babba an gane ni ba a mutunta addini ana dariya ana cewa liberté freedom kowa ya abin da ya ga dama saboda haƙƙin Allah ne amma su su yadda turawa a taka nasu dokoki kuna ganin kamar bai ba shi yasa kullum sai a kirkiro ragaita a ce sunan kare haƙƙin ɗan adam har wani kafiri a ƙasar Birtaniya an gane Birtaniya ya kirkiro wani wata mata robo ko ba haka ba wani suma robot yayi ta dan saboda wai mutane in sun tashi biyan bukata yanzu ba sai sun yi aure ba saboda mata akwai wahala akwai cin mutunci akwai azamin mutu abin da ba zai iya dauka ba kuma abin bakin ciki ya sanya mata suna Sofiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Britaniya na gane shi a cikin TV wato I24 wato wato gidan TV na Isra'ila sannan kuma Tana ta bugo wannan suna sayar da ita dala dubu biyu shi ma wannan saboda mace ce aka yi ta roba wadda lokacin da mutum yake saduwa da ita tana yin nishi har ya samu yayi wato mani ya fita daga cikin jikinsa ina kare haƙƙin ɗan adam sannan in haka za a yi yaushe za a haihu kaga duk wannan ina so kare haƙƙin ɗan adam to in mun ka ce waɗannan za mu bi kuna ta cewa musulunci musulunci musulunci har a zo a zagi musulmai prime minister na ƙasar spain ya ce bai wa george ya je ya aiki musulmi muhammad ya je ya zamna kuna fahimta ta wai saboda musulmi ba sa aiki a turai suna amfanuwa da taimakon da gwamnati take ba su a ce wadannan ba zai taɓa yiwuwa ba kaga sai ɗauki sunan muhammad suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma alhali wato kashi talatin cikin ɗari na tattalin arzikin Spain daga garuruwan da musulmi suka gina ne suke samun shi saboda masu yawon buɗe idan a ina kuma aka samu wannan musulmi da suka gina muku kasashen ku to kaga wannan dai abubuwa ne waɗanda yana da kyau in muka ce za mu bi a taɓa Allah a taɓa kowa mun shiru to kuma 'yan siyasan zai kai gare ku kuma masu jagorancin zai kai gare ku dan wani zai zage ka kana matsayin wato hakimi ko sarki ko minista ko shugaban kasa sai a ce sai la demokrati ya zage ka ya zagi babanka kuma yan kare haƙƙin adam sun ce droit de l'homme kana fahimta ta saboda wutar ba ba daga inda ta faru za ta ba sai ta kai gari ka Allah ya shirye ta Allah subhanahu wataala ce aufu bil uqud ku cika da alƙawari don ku samu cin nasara an gane ko domin duk mai cika alkawari Allah zai taimake shi Allah ya sanya annabi Ibrahim imaman saboda ya cika alkawari wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama wa Ibrahim alladhi waffa Allah bai taba turo wani annabi wai zaman to mayaudari inni lakum rasulun amin ya maimaita a cikin ayoyi da dama dan haka dai ashe wato cika alkawari yana daga cikin abin da ke ɗaukaka ɗan adam Allah ya taimake shi annabi Ismail Allah subhanahu wa ta'ala ce innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya ya kasance annabi sadiqal wa'd malaman tafsiri suke cewa wannan aya ta aufu bil uqudi inda za a dauki fassara ta da duk alqur'ani ya shiga ciki gaba daya wato akwai ayoyin da ake ce ma ayoyi waɗanda suke aljawami duk ma'anar alqur'ani tana iya komawa cikin su kaga misali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai Allah muke bauta ba ko kuma kai kadai muke neman taimako gare ka to duk alqur'ani ya shiga cikin iyyaka na'budu dan dama an sabkar da alqur'ani da littattafan da sun gabata don mi don a bauta ma Allah shi kai awfu bil uqud ku cika alqawli alqawli tsakanin ku da Allah alqawli tsakanin ku da bayan Allah in kun cika su duka za su ga ciki domin in Allah ya umurce ka alkawali ne in ya hane ka shi ko alqur'ani umurni ne da hani ko ba haka ba sai labaran da aka baka na al'ummomi su babu umarni cikin su babu hari ko to an ce ka dauki izina ka dauki ibra sannan kuma ka gaskata ka ka karyata kaga umarni ya shiga ciki duk alqur'ani ya kuma cin wannan inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam alqur'ani na shirin suwa da hanya mafi daidai duk alqur'ani ya shiga ciki an fahimci wannan kamar kuma inda Allah subhanahu wataala ce wa wada al mizan ya aza mizani shine a tafi bisa ga adalci saboda adalci ne Allah saukar da alqur'ani gaba ɗaya din sa gaba ɗaya don haka waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da suka tattaro dukkan ma'anonin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani awfu bil uqud ku cika alqawli alqawlan da akwai tsakaninku da ubangiji da alqawuran da akwai tsakaninku da bayan Allah uhillat lakum an halatta muku kaga nan wato mabni lil majhul ko wato ala ma lam yusammi fa'iluhu wanda wato ba a faɗi fa'ilin sa ba ko ala ma lam yusamma fa'iluhu ko ala ma lam yusammi fa'iluhu shi bai faɗa ba fa'ilin to waye shi shi fa'ilin shine Allah subhanahu wa ta'ala domin babu mai halattawa hakikatan babu mai haramtawa hakikatan in ba wa ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba in an ce manzo ya halatta ko ya haramta daga abin da ya amso daga wajen Allah wali uhilla lakum بعد الذي حرم عليكم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون ده هكا ننفع إن دول قدر شاء الله أحلت لكم أنهل التامكم بهيمة الأنعام wato dabbobin ni'ima an sanya mata suna bahima saboda wato ba ta magana shi an ce abhama ajmala ya wato abu ya zo haka ba a fahimce shi ba an gane ko to sai an kasa musu bahima saboda ba sa magana mu ba mu fahimta don dangantaka zuwa gare mu ba Allah ba al an'am dabbobin ni'ima guda takwas waɗanda Allah subhanahu wataala ya kawo a cikin suratul an'am da kuma cikin suratul zumar samaniyata azwaj min ad-dha'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arhamul unthayayn نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين كبها كبها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج قد تقوت أن إضافة للبيان domin bahima ita ce al'amkin kenan idafatu shay'i ila mawsufihi ko ila zatihi an dauke shi an danganta shi zuwa ga sashin shi makru sayyi'i wala yahiqu al makru sayyi'u al makru shine as sayyi'u ko ba haka ba to da haka bahimatul anami bahima ta ita al an'am mun gane wannan da kyau ko amma malaman usulul fiqh da malaman tafsiri wani lokaci in sun kace wato ibham ko mubham suna nufin am kenan wanda ba a fitar da wani daga cikin shi ba shi yasa sai kaya sai kaya hasara ba ko da lokaci suke amfani ba da irin wannan amfani da ake da shi na larabci na abinda baya magana a'a suna nufin am abin da ya zo gaba daya uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai abinda za a karanta muku ko kuma sai abinda ake karanta muku yau da gobe ko kuma sai abinda ake cikin karanta muku zai iya ɗauka ma'ana guda uku in mun ka ce illa ma yutla alaikum sai abin da ya kasance ana karanta muku don kafin suratul ma'ida ta sauka akwai surun da suka sauka madaniya ce kuma akwai makkiya su ko makkiyan nan ina fata an fahimce ni wato sun haramtar da abubuwa madaniya ma sun haramtar da abubuwa kafin ma'ida dan nisa ita sauka gabanin ma'ida ko ba haka ba to kuma an ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum kaga an haramta su abubuwa sannan cikin an'am an kace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha sai zaman to madi ne wato mudari ne amma hikayatul hal ana son a bada labarin abin da ya gabata inda Allah ce wa yasna'ul fulka kaga sai ka ce annabi nuhu yana ga kera jirgi ko jirganya amma alhali har ya riga ya ya kare ya wuce an gane ko waɗansu malamai su a'a waɗanda ake karanta muku a yanzu tunda annabi yana raye waɗansu suka ce a'a illa ma yutla alaikum sai abinda za a karanta muku domin fi'ili mudari'i wani lokaci yufidul hal wani lokaci yufidul istiqbal kamar yadda ya zo za aya za ta zo harrimat alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ضبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق da haka illa ma yutla alaikum sai abin da ake karanta muku Allah ce ghaira muhillis saidi ba kuna masu halattar da as-saidi ba wato al-masid kenan abin farauta domin halattar da farauta daban as-saidu shine farauta ko ba haka ba eh imamu shafi'i yace al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid qayyid suyudaka bil hibal al wathiqa wa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bayna al khala'iq tariqa yace al-ilmu saydun shi ilimi kamar farauta ne tunda farauta ce amma zamu kawo kafin ka saydin kenan wal kitabatu qayduhu abinda ke daure shi shine a rubuta dan ba dan haka ba da mun bugada da maga magata ba malaman mu kenan yace to qayyid suyudaka bil hibalil wathiqa ka daure abinda ka farauto da yagwai an fa an fahimce ni ko igiyoyi masu karfi sosai dan karimi dan kare kubce wa min al hamaqati yana daga cikin wauta an tasida ghazalatan ka je kai farautar wato barewa wa tasrukuha bain al khala'iq taliqa kuma ka barta tsakankanin mutane kaga za a canje ta ko ai gaba da ita a sayar ko ba haka ba da haka as-sayd nan ana nufin al-masid domin wato Allah ya haramta a yi farauta ana cikin mi ana cikin halin harama ta aikin haji bayan an, an yi harama kenan in ka halatta yin farauta ka halattar da abin da Allah mi Allah ya haramta ka kafirta amma ghairu muhilli sai da ko halatta abin farauta ku je ku yi farauta an gane ne almasidi kenan ghairu muhilli saidi wa antum hurum alhali kun yi harama ta aikin haji an fahimta kenan daga lokacin da an kai harama daga miƙati shi kenan ba za a yi farauta ba amma kuma akwai wato shi kanshi abin da ke cikin harami ko baka yi wato harama ta aikin hajji ba abin da ke cikin wannan haramin na makka to kuma wannan shi ba za a yi farautarsa ba an gane ni sannan kuma akwai wato watanni masu alfarma su ma waɗanda an haramta yin yaƙi a cikinsu don haka dai akwai abin da ke da harama ta lokaci akwai abin da ke da harama ta wuri akwai abin da ke da harama ta ibada in kana kan ibada mun fahimci wannan ko wato gaira muhillis saidi wa antum hurum Allah subhanahu wa ta'ala yace inna Allah yahkumu ma yurid Allah subhanahu wa ta'ala yana hukumta kaga yahkumu yace yau da gobe jibi da gata hukuncin Allah akwai alkauni abinda Allah ya hukumta wato wanda kaddara shi yayi wannan babu wanda yace canza shi an gane ko in Allah ya ce ga ranar da zaka mutu akwai wanda yace ba zai ce ba za ka zo wannan ranar a akwai motoci guda bakwai bus guda bakwai kar guda bakwai wanda ga tiya kiyama kullun za su tafi kuma guda wato wata tafi da safe wata tafi da tafi da dare an gane ni waɗanne motoci ne guda bakwai litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi safe da marece tafiya ne ake akwai hukuncin Allah wato ash-shar'i abinda Allah haramta ya ce ka a aikata to in kana son ka gane bambanci wancan tilas sai ya kasance da Allah ya ce kun fayakun amma wannan Allah ya hukunta ya ce kar a yi waɗansu za su aikata kuma za su samu sakamakon su inna Allah ya hukumu ma yurid Allah yana hukunta abin da ya ga dama to amma kuma kan mu ta tsammani don saboda yana da iko ne kawai ya halatta ko ya haramta a'a dan saboda na farko Allah yana da cikakken ilimi shi yasa in yace kaza saboda iliminsa ya kai ya cika shi yasa ya batse shi yasa yace kaza halas ne ko haram amma duk wanda zai kawo wani hukunci kwana biyu ana iya ganin ya kamata a canza ko ba ka nan bane kundi kullu ta canza ne ake yi a duniya saboda masu shi ba su da cikakken ilimi an gane ko na biyu Allah akwai hikima da ta sace ai ko a bari ko ka gane ko baka gane ba ba wai haka ne kawai Allah yake yi ba don saboda ka san mai kuɗi sai ce ni adda dukiya ta ko da haramun ne aikata ko ba haka ba mai mulki ya ce ni adda mulki na abin da nake so zan yi to Allah ba haka ba a'a akwai hikma kuma akwai ilimi shi yasa Allah subhanahu wataala hukuncin sai saba mana kowa an gane ko kuma da Allah ya haramta abubuwa ko ya halatta waɗansu abubuwa li maslahatikum antum dan maslaha ku ya ku mutane ba dan maslaha Allah ba an gane ni da Allah subhanahu wataala ce ka ayi zina saboda mi saboda akwai cututtuka daga cikin su akwai sida ba Allah ne bai kamuwa da sida ba Allah bai kamuwa da sida ko yana kamuwa da sida kai ne zaka kamu da ciwon AIDS an gane ni ko da Allah subhanahu wataala ce ka bauta masa kai ne zaka samu aljanna in baka bauta ma Allah ba kai ne zaka shiga wuta da Allah ya ce kada a sha giya ba hankalin Allah ne da samu matsala ba hankalinka ne da samu matsala ka je kana subbatu da balaye da maganganu waɗanda ba su dace da kai ba an gane ni da Allah ya ce kar ai kaza kar ai kaza li maslahatikum antum dan haka in baka saba ma Allah ba ribar kace in kai ma in ka bi umurnin Allah kuma ribar kace an gane Allah bai da hasara ko guda matsalolin da suke faruwa daga sakon Allah subhanahu wa ta'ala suke samuwa zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un duk musibar mu ke jawo ta in an saba ma Allah sai an samu matsala babu wanda in sai saba ma Allah ya ce ga abin da yake so wallahi ba ai wannan mutum ba sai dai Allah yana iya kyale kai irin yadda aka bar Fir'auna irin yadda aka bar al'ummomi da suka gabace mu suka yi abin da suka ga dama bayan haka mi sakamako zo irke su don haka ya kamata a ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya taimake mu sai Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'air Allah يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Allah subhanahu wa ta'ala ya sake yin kira ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, la tuhillu sha'a'ir Allah, kakku halastar da sha'a'ir Allah alamomi na ibada ta Ubangiji. Wato jam'i ne na sha'ira shi ne duk abin da yake nuna wato addini ga fili daga sha'ar ne malaman zauri suke cewa mayafi domin in mutum ya lulluba da mayafi za a gane shi ko ba za a gane shi ba to dan haka sha'ira shine abu wanda yake bayyane yake na addini kiran sallah sha'ira ne ta addini gina masallaci sha'ira ne ta addini to anan sai malamai suka ce nan wato dole sai ka kaddara wani abu la tuhil la tuhillu muharramati sha'airillah kakku halattar da wato sha'air abubuwa waɗanda Allah ya haramta su ka zamanto alama ce ta addini haramta waɗannan abubuwa domin su sha'airullah akwai waɗanda Allah ya yi umarni da su ko ba haka ba daga cikin su akwai as-safa wal marwa inna as-safa wal marwata min sha'airillah ko ba haka ba to dan haka waɗannan suna daga cikin sha'air na ubangiji to kaga in an ce la tuhillu sha'air Allah kenan sai a ce in za mu fassara in bu muqaddara muharramat ba kenan ya kamata a daina yin tsawafi da sa'ayi tsakanin safa da marwa ko ba haka ba tunda Allah subhanahu wataala ya sanya su daga cikin sha'air an gane wannan da kyau ko to sannan kuma waɗannan sha'air kin da Allah subhanahu wataala ya faɗa wato girmama su alama alama ce ta mai imani an gane ni wato wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda duk ya girmamar da alamomi sha'aironi na addini waɗanda aka ce ayi yayi waɗanda aka ce a bari ya bari to wannan yana nuna cewa yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kaga ashe in ana son a gane kana tsoron Allah girmama waɗannan abubuwa girmama masallaci girmama malamai girmama alqur'ani girmama dokokin Allah wato yana daga cikin tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan kuma abin hadaya Allah ya kire shi wato wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair al budun wadanda ake yankawa yin yanka don Allah raƙumi ko ko ba haka ba yana daga cikin sha'airullah dan haka girmama su yana daga cikin girmama Allah subhanahu wata'ala walakanta su yana nuna cewa ka walakantar da ubangiji ko da baka faɗi haka ba amma a aikace haka kake rufi an gane ko la tuhillu sha'air Allah kakku halattar da wato sha'ira ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala yace kada a yi kuka je kuka aikata ko da Allah yace a girmama kuka ki girmama ta saboda wadansu bukatoci na ku na duniya wala shahr al haram sannan kakku wato halatta wato wata mai alfarma an gane ash-shahr nan mufrad ne wadansu malamai suka ce jami'i ne tunda ba wata guda bane Allah ya haramta yaki a cikin sa ko ba haka ba yace minha arba'atun hurum akwai wata hudu waɗanda an halatta an haramta yaki a cikin su ko ba haka ba to dan haka dai su ne waɗansu malamai suka ce a'a su ne watannin da aka ba musulmi su ba kafirai dama an gane ni fasihu fil ardi arba'ata ashhurin to amma waɗansu malamai irin su ibnu atiya suka ce a'a na ash-shahr al-haram shine rajab ake nufi an gane ko saboda ana kiransa rajab mudar ba dukkan larabawa bane suka haramta shi to sai Allah ya akkada akan shi tunda wancan sun tabbatar amma dai zancen jamhur shine cewa ash-shahr al-haram waɗannan watanni guda hudu ake nufi domin al-jinsiyya ce mun fahimci wannan kada ku je ku yi yaki a cikin sa kar ku je ku yi abin da bai dace ba duk abin da Allah ya haramta dan haka dai wala shahr al haram kada ku halatta wato wata mai girma wanda Allah subhanahu wataala ce a girmama ko watanni walal hadiya ko ko hadi shine wato dabba dabbobin ni'ima raƙumi da raƙuma sanuwa da sa ko ba haka ba sannan kuma akuya da eh da bunsuru to sannan kuma na hudu rago da tunkiya waɗannan guda hudu waɗannan su ne ake korawa a yi haji an gane ni ma yuhda ila manasikil hajji fil malha abinda ake korawa dan aje a yanka shi a can wurin ibada wani wajibi ne na tamattu'i da na qirani da kuma wanda in mutum yayi laifi ko ba haka ba sannan kuma akwai wanda ba wajibi bane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanka rakuna 60 da wani abu ga al'ummar musulmi wannan ba duka bane wajibi a kansa waɗansu hadayar ba wajibi bane an gane wannan ko to kakku halatta su ku je ku kwace an gane ku amshe su walal hadiya walal qala'ida kuma kakku halatta alqala'id alqala'id shine abin da ake wato asalinsa daga sarka ne jam'i ne na qilada to akwai abubuwa dafa'ir wato waɗansu abubuwa ne na suf awwaba za a samu fata sai ya zama to an yi ta kamar wato sarka wadda ake sanya ma takalmi a sanya ni'al sai ya zama to alama ce wannan za a je ne a yanka shi a harami to wannan kakku tare shi saboda ku ci shi an gane ko don haka malamai suka ce can la tuhillu sha'airallahi ko kuma aufu bil uqud am ne an gane ko to walal hadiya walal qala'id suna daga ciki ko kuma la tuhillu sha'airallahi sha'airallahi am ne ko ba haka ba to ash-shahr al-haram sai zaman to khas ne tunda yana cikin sha'airallah al-hadi sai zaman to khas al-qala'id sai zaman to khas amma shi ash-shahr waqt ne lokaci ne su ko al-hadi da al-qala'id zat ne abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala haramta kuma ba wai wannan qila dabba ce ake zance a'a abin da ke daure da ita an gane inda shi takalmi babu zancen haramci babu zancen a yanka takalmi a ci ko kar a ci a ana zancen wato dabbar da take tare da wannan alama an gane ko wala amin albayt alharam ko kuma kakku halatta tare mutanen da suka fuskanci amma ya um shine qasada amma ya um idza qada shi fi'ili na amma an gane ko suna nufin ka nufaci wani abu ko kuma amma yana nufin kana shugabanci shi yasa an ka sanya masa suna liman menene al-imam li'annahu ya ummun nas to waɗanda suka fuskanci al-bait al-haram daki mai alfarma domin al-bait yana nufin daki al-bait yana nufin mi yana nufin gida ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi buyutan nabi ba ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidaje ba a ana nufin gidan shi guda babba an gane ko amma akwai ɗakuna a ciki kuma keɓaɓɓi ko ba haka ba ko ko fal ya abudu rabba hadha albayt in baka da wancan ba so bauta ma ubangijin wannan sai ka ce ni sai ka ce ɗaki domin rabba hadha albayt ba ana rinka ba gida bace kowa ya san ka ba ɗaki ce in ma ka duba ko da a cikin TV kana gane cewa ba gida bane ɗaki ne an gane ko wato mai alfarma ana nufin haramin gaba daya domin ba wai ka'aba ɗaya ake nufi da makka ba hududul haram wanda ya je makka zai gani wato akwai kilomita kilomita waɗanda aka kewaye waɗanda su ne ake nufi haram tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana mutunta su shi yasa da aka tari tawaga ayari na Qurayshawa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wata mai alfarma ya shigo sai suka ce ai ya saba alkawari yas'alunaka anish shahril harami قتال فيه قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله kaga Allah ya haramta su to amma sai aka samu matsala ba ai ba ciki amma saboda suna neman laifi kamar yadda mai neman laifin malamai yake so dan ya ci gaba da sakon Allah ya samu a ce wani malami yayi da ne ce wai na samu sa'a da an ce wane sai ce to mallamin ma suna yi sai dai an ji gaban Allah ko ba haka ba جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام أبوه أن نتأيوات الدين الله سبحانه وتعالى سنياسو ده هكا الشهر الحرام أن هلتا كافرين سكي هلتا شي إنما النسيء زيادته في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا إذة ما حرم الله وتشكر في أسامون ببا سيتي وانغ رجب باشي بني وانغ أكي وانغ نادين كرتامو كنزنا توكي رجب نامي لشي سيباين محرم sai a je kawai a kafta yaki kaga wai an ɗauki addini wasa a halatta ma wani abu a haramta ma wani wa kaifa yakunu fi aidin halalan wa fi ukhra min al aidi harama inji Ahmad Shauki ya za a yi wani in ya aikata a ce halal wani kuma in ya aikata a ce haram in babba ya aikata sai a ce lalura ne Allah ya halatta maka in kuma talaka ya aikata sai a ce haram haram wutar jahannama to su ko manyan fa ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala to su waɗannan amin albaitar haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana suna neman falala daga ubangijinsu wa ridwanan ko wa rudwanan akwai qira'a ta shu'ba rudwanan neman yarda an gane ni to sai ya zama to qissa mato kafirai sun fito za su je su yi aikin haji sai Allah ya hana ma musulmai su je su tare su duk da yake wasu malamai sun ce an shafe wannan don an ce fa idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum idan waɗannan watanni suka bi ko yaƙe su kenan kaga babu zance a ce a kyale su to amma wannan a lokacin da suka fita za su yi umra an gane ni Allah subhanahu wataala ya hana musu aikata wannan to sai malamai suka ce duk da yake suna kafirai amma Allah subhanahu wataala ya karfafa musu gwiwa saboda su je su yi aikin alkhairi da haka ko kafiri zai aikin alkhairi kada ka hana shi ka zamanto manna'il lil khairi abinda mutane mu suke jin daɗin aikatawa a yanzu in ka tashi yin alkhairi in ba ka rike zuciyarka ba ko ka daina ko ka rage cikin biyu in ba inda ba sai an yi guda da wannan ne malaman usulul fiqh suke cewa wato al'amalu bil lazim shine ya kasance abu wancan mun yi sabani da kai amma akwai abin da yake haifarwa sai in yi aiki da shi yanzu misali akwai sabani tsakanin malikiya da wadanda ba malikiya ba karanta basmala a cikin sallah a wajen shafi'iya in baka karanta ba babu sallah to yanzu ka karanta basmala a wajen malikiya ai babu matsala ko tunda in ka karanta dai ita ba a cewa sallar ka ta ɓaci to sai ka karanta basmala sai ka yi karatun fatiha a asirce tunda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata to al'amal wato zaka yi aiki ne bil malzumi wanda ɗaya daga cikin malamai Abdurrahman bin Muammar As-Sanusi ya rubuta littafi ya sanya masa suna Mura'atul Khilaf an gane ni wato kula da da wato sabani idan ya zama to an samu sabani kada ai aiki da shi yace wannan babu matsala don ga kafirai hajjin su babu shi ko akwai shi amma an hana kuma a tare su kaga an yi aiki da marzumikin duk da yake lazumkin batil ne wannan ka'ida ce ta malaman usul fiqh dalibai sai kun kama jikin ku wa idha halaltum Allah subhanahu wata'ala ce idza halaltum gidan idan kuka halatta ma'ana kuka kare aikin haji ko ba haka ba to fasfadu to ku je ku yi farauta an gane ko ku yi farauta to nan sai malaman usulul fiqh har yanzu su kare cewa wato al-hadr ko al-amru ba'da al-hadr ko ba'da an-nahy ma za yufid idan aka hane ka abu an gane ni daga baya sai aka umurce ka to me hukuncin sa waɗansu malamai suka ce yaqtadil wujub in aka hane ka da abu daga baya aka umurce ka ya zan wajibi waɗansu malamai suka ce a'a yufidul ibaha shine an halatta maka don nan wa idza halaltum fasadu ayya halatta ne ba zai ba sai kowa yayi kaga waɗanda suka ce lil wujubi akwai matsala domin bai zan wajibi akan kowa ba mun fahimci wannan da kyau amma zance mafi inganci ibnu kathir da muhammad al-amin shanqiti sun ce a'a wato wa idza halaltum fasadu al-amru ba'da an-nahyi yarji'u ila ma kana alayhi idan Allah ya umurce ka ya hane ka da abu sai ya koma ya umurce ka to umurnin nan zai koma zuwa ga abinda abin yake in wajibi ne ya koma wajibi in mubah ne ya kuma mubah an gane ko in haramun ne ya kuma matsayin shi na haramun in dai an yi maka umuri daga baya aka abin gana ka to menene dalili kan mu yi magana hakan ga babu dalili Allah ta fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard yin kasuwanci ba wajibi bane to yanzu idza qudiyatis salatu fantashiru ya koma zuwa ga mubah fa idan salakha al ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum in sun wuce yanzu an haramta muku to in ya zo ku yake su ya kakkafin rai in akwai iko ya zan ya zan wajibi kaga ya kuma zuwa ga wajibi shi an gane wannan da kyau to dan haka dai a takaice wannan ita ce shine zance mafi inganci daga cikin malamai wallahu subhanahu wataala a'lam Allah ce to wala yajrimannakum shana'anu qaumin sannan kuma akwai qira'a wala yajrimannakum shan'anu qaumin al-ramma da ya karanta yace wala yajrimannakum shan'an ya yi sukuni ba kowa ya sani ba sai wanda ya san karatu ko ba haka ba to sai ya gane wannan kira'a da yake karantawa da ita ba haka take ba to ibnu amir da shu'ba da abu ja'far su sun karanta shan'an suka yi sukuni irin waɗannan kurakurai na kuskure waɗanda sukuni ne ko canza fatha ko rage masa karfinta sai wanda ya karatu ilmul qira'at ko sai wanda ya hadace alqur'ani da kyau ke gane nan an yi banna ko an yi kuskure ko ba yi kuskure ba kaga nan wani da yawa musamman yasa Allah mai ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin yadda wace wala yajrimannakum shan'anu qaumin wani bai ma sani ba sai ce a'a yalla lumfashin shi ne ya kasa kai sai ya dawo baya ba haka nan bane Allah ya gane dai abin nan akwai wani abu daga ciki to duka dai kira'o'in sun inganta mun fahimta ko kira'o'i ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma me bambancin su ta hanya ta fuskar ma'ana in muka ce wala yajrimannakum shan'an shi shan'an sifa ne an gane ni wato kamar mu ce ghadban ko ko mu ce atshan ko ba haka ba to in mun ce ghadban shine mai fushi atshan an gane ni mutumin da yake jin kishirwa sakran shine mutumin da yayi maye to wala yajrimannakum kenan kada ya sanya ku shan'anu qaumin wani mutum wanda kuke da gaba da shi daga cikin mutane ko kuma waɗansu mutane da kuke gaba da su amma in muka karanta qira'a ta jamhur wala yajrimannakum shana'anu qaumin to ita shana'anu sai zaman to masdar ne kyamar waɗansu mutane ina fata an fahimta dole sai ka gane bambanci tsakanin kirawoyin dan kan wani zai ce maka to ayya akai sai zaman to aduwu qaumin in an karanta shi da shan'anu qaumin idan amma in mun karanta shan'anu qaumin sai zaman to masdar ne مضاف إلى فاعله هو مضاف إلى مفعوله domin shan'anu qaumin bughdu qaumin kyamar da kuke mutsa mutane ku kina kyamar su ko kuma su suke kyamar ku tunda akwai kyama ko ya zama to ila fa'ili ko ya zama to ila maf'uli tunda ku kuna kyamar su bughdukum qaum ku kuna kyamar su su ma suna kyamar ku to da haka in mun ce ila fa'ilihi ko ila maf'ulihi duka yayi don kowa daga cikin ku yana kyamar wani amma ku kuna kyamar su saboda Allah sun bar addinin Allah suku suna kyamaku saboda kun ce abi Allah dole kuma wannan adawa sai an yi ta ba za ta karewa ba wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurba sha'i yace kullu al-adawati qad turja izalatuha illa al-adawata man adaka fi din yace duk adawa ana sa tsammanin ta kare sai wanda yake adawa da kai don saboda kana akan gaskiya to su ko mutane abin da suke so ka bi son ransu in baka bi son ransu ba a ce a wani girman kai gare kaza kaza kaza kaza ba gaskiya bane in dai na bi Allah to ni ba zan kalli kowa ba amma in son Allah ya dace to shi zai hada mu domin soyayya ta Allah ita ce za ta tabbata a duniya ita ce ake yi ba don maslaha ba ita ce kuma har cikin aljanna za ta tabbata al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqina Allah ya ba mu wannan soyayya wala yajrimannakum kada ya dauke ku fi'ili na jarama a larabci yana nuhin kasaba asalin shi wato daga jaraman nakhla da jarama yajrimun nakhla shine ka je ka tsinko ganyen da ke jikin icce don kai amfani da shi na dabino an gane ni to sai zamanto ana amfani da shi har ya zamanto ya dauki ma'ana yanzu ta amfani domin ya koma ta samu tunda wanda ya je ya dauko zai yi amfani da shi kenan sai ya zamanto wala yuksibannakum shana'anu qaumin kada gabar da kuke yi da tsansu mutane ta haifar muku ta saman muku an gane ko amma in muka dauki wala yajriman nakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu to nan kaga bai da maf'ulun bihi sari domin ala tazo sai ya koma ma'ana nan ba ta kasaba ba zai iya dauka wata ma'ana shine hamala ya daukar da kake nan wala yuhmilannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kai ya dauke ku ya kai ku ba za ku yi adalci ba an gane ko in kana gaba da mutum to ka kalli aikin da yayi in yayi gaskiya ko maganar da ya faɗa ka ce gaskiya ne in bai yi gaskiya ba ka ce gaskiya ne amma kaka kalli shi zatin mutumin domin mutum in ya ga makiyin sai ce a duk abin da ya ba gaskiya bane ko ba haka ba imamu shafi'i yake cewa wa ainur rida an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya wa ainur rida idanun yarda an kulli aibin kalilatun ba su ga laifin ko sun kasa sun gajiya shine kalilatun daga kalla idza ta'iba ba su ga laifi wa ai walakin na aina sukhti sai dai idanun kyacewa na fushi tubdil masawiya in masoyinka yayi laifi dari ba ka gani sai dai in ya aikata alkhairi daya makinka in ya aikata alkhairi dari ba ka gani sai in ya aikata kuskure daya sannan a dauka a ci gaba da sallah a cikin kafafen yada labarai wala yajrimannakum kada ya sanya muku an gane ko ko ya dauke saman muku ya gadar muku shana'anu qaumin makin waɗansu mutane shan'anu qaumin ko ko shana'anu qaumin kyamar da kuke yi ma waɗansu mutane an saddukum anil masjidil haram dan saboda sun hane ku ko in saddukum anil masjidil haram in sun hane ku qira'ata ibnu kathir da abu amr ibnu al-ala da imam yaqub sun karanta in saddukum an gane ko sai zaman to qurra guda uku bakwai su ko sun karanta an saddukum waɗansu daga cikin malaman lugha sai suka ce a ai qira'a ta in saddukum kuskure ce to ya ce in saddukum in sun kange ku in sun sha makance ku in sun katange ku to alhali ko ai har sun riga sun katange su domin sun hana mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin umra suka ce to wannan qira'a ba ta dace da ma'ana ba malamai suka ce a'a na farko kira'a sai an dibi sanadinta tun da ta inganta wannan kuskure ne na biyu in saddukum ai tana yiwa ma zuwa gaba su tare ku ko ba ka da mai ba abu ne wanda ba zai yiwa ba to da haka qira'at dai a takaice qira'a ce ingantatta ta hanyar sanadi kuma ma'anarta ba ta da matsala to amma qira'a ta jamhur an saddukum anil masjidil haram dan sun kange ku daga masallaci mai alfarma kenan wato harami ake nufi gaba ɗaya domin haramin ne suka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga sun yi ko musiba sharadi an kace in saddukum to tabbas qira'a an saddukum sun tare dan ya ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram والهدي معكوفا أن يبلغ محله Allah ya faɗi cewa sun yi to me yasa Allah bai bada umarni a yaki ba sai Allah ya faɗa walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm liyudkhila Allah fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima an waɗi sun kange su a tan ko ba haka ba sun fassara wannan qira'a ta an saddukum sun tabbatar da shar'i na in saddukum sannan kuma Allah ya faɗi dalilin da yasa bai bada izinin akan yaki ba domin yana da cikakken ilimi an gane ko to idan suka tare ku menene hukuncin aikin haji ko ba haka nan bane ya kamata in sun tare ka san dai mu yanzu aka dauka za a je aikin haji za a je a yi a ƙari duk da yake mutane ba aikin hajin ya sha musu kai ba a dai kira su da sunan alhaj in ka yi kalmar shahada dubu ɗari ko miliyan dubu ɗari ba a ce ma mai la ilaha illallah in ka yi sallah shekara dubu ɗari ba a ce ma mai sallah masallaci ko ba haka ba in ka yi zakka shekara dubu ɗari ba a ce ma mai zakka in ka yi azumi shekara dubu ɗari ba za a ce mai azumi ba amma in ka zo maka sai a ce ni sai a ce alhaji idan mutum ya dawo daga maka ka ce alhaji ba sai ce a to ku sami shi cikin listin wa wato ashe wato bakin ciki shi da na zo maka bai ce mai ka ji ta sabuwa ina fata an fahimta kuma ba abin da dame mutane ba karatun ba ba zuwa aikin haji ba shi dai namiji abin da yake so a ce jirgi ya tashi da jirgi ya tashi an kasa gajil da to ko daga nan aka dawo shi ya za a haji ba ruwan shi da karatu ko ba haka ba aka tambaye wani tsoho an je makka ana tambaya lokacin da suna yin tambayoyi aka ce tsoho shin farilla hajji nawa ne ya ce ɗana farilla hajji kake son ka sani ya ce biyu ne makka da madina ka ji farin lahi eh akwai magana ko ba haka ba yace farin lahaji biyu ne akai dara aka ce a tsoho yace a tsoho su ne kawai bakin su guda biyu da ya je maka je madina su kuma mata mine ne farin lahaji a wajen su farin lahaji su ma guda biyu ne shine hakora guda biyu na zinariya bakin su kenan da an je maka abin da ake so da za ka tambaye shi ya kace so shin Allah ya karbi hajjin ka koko dai a ji maka ce kai ni dai ko ba ko ban yi arfa ba dai in dai dai ne je na dawo shi cikin magana sakani su ma mata abin da za su ce kenan in dai aka sa waɗannan haƙoran guda biyu da za a ce masa Allah ya karbi hajjin ki ba sai kin sanya waɗannan haƙoran muke dawo ce ina in dawo haka na haka ga wallahi biki to sai Allah subhanahu wataala ya ce wala yajrimannakum shan'anu qawmin an saddukum to in sun tare ko yaya za a yi to aya ta cikin suratul baqara sai bayanin in an tare ku to ga yadda aikin hajjin ku zai kasancewa dan da yawan malamai wani lokaci ba za su bayani wannan ba saboda ba abu ne wanda zai afkuwa yake yawan afkuwa tunda tun wancan lokaci ne amma suratul baqara ta yi bayani kuma an fara nuna mini lokaci ya kusa to za mu taba bayani sati mai zuwa za mu dawo mu dokar akan inda muka tsaya Allah ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji da umra lillahi don Allah alwawu nan wadansu malamai suka ce tufidu dilalatul iqtiran ita ma umra wajibi ce amma wadansu malamai suka ce ba wajibi bace tunda su wadanta sun ce an hada ta wa aqimus salata wa atuz zakata da zakka da sallah wajibi ne ko ba haka ba to ita ma umra suka ce wajibi ce amma wadansu malamai suka ce a'a to fa in uhsirtum kaji an saddukum in an tare ku ne hukunci famastaysara min alhadi abin da ya sauƙaƙa wato na hadaya tun daga akuya har zuwa rago har zuwa ga saniya har zuwa ga wato raƙumi abin da ya sauƙaƙa an gane ko to amma kalima ta al-ihsa malamai sun yi sabani akan ta waɗansu malamai suka ce abinda ake rihi da ihsirtum shine in maki ya kasance ku dan an tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shi ko sababun nuzul qat'i sai ya shiga dole cikin ma'anadun ba za a yi fitar da shi ba waɗansu malamai suka ce a in uhsirtum ana nufin in rashin lafiya ya hale ku domin suka ce sulati shine makiyi wahsuruhum waq'udu lahum kull mansab amma uhsiru shine rashin lafiya ahsarahu al marad ake cewa amma wannan tunda sababin nuzul ya nuna makiya ne suka tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a aiki da wannan ma'ana ta loka ba don ta saba ma alqur'ani mai girma ina fata an fahimce ni sannan wadansu malamai suka ce a fa in uhsirtum ko rashin lafiya ko wani abu ya hane ku duk babu matsala domin akwai hadisi na ɗaya daga cikin mata wato Duba'a ibn Zubair ɗaya daga cikin mata sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana za a je wajen haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gunta sai tambayta arattil hajj shin kina son ki haji qalat wallahi ma ajiduni illa waj'a tace ban samu kai ba face ina ganin ina jin rashin lafiya tana yawa ba zan iya karasawa ba fa qala laha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ita hujji ki je ki aikin haji washtariti amma ki shartanta wa quli allahumma mahalli haisu habastani ya Allah wurin da zan tsaya inda ka tsayar da ni wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi kenan wannan ya nuna cewa ashe ko maki ko ba wanda ba maki ba amma waɗansu malamai suka ce a har yanzu ne na makin yafi karfi dan makin ne suka sani sannan ya ce fa idza amintum faman tamatta bil umrati kaga in ba maki ba zancin ka samu aminci domin ba a ce an samu aminci daga rashin lafiya waɗanda suka ce a rashin lafiya ma in akwai wata matsala ai yana yiwa a ce akwai wata wani rashin lafiya ko wata annoba to fa idza amintu yana yiwa ka dawo ka koma suka sanya shi a ciki waɗansu kuma malamai suka ce a'a babu hasr bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin makka ta koma hurma ba yadda za a yi kafirai su karfe ta su hana zuwa wajen aikin haji amma zance mafi inganci yana yiwuwa domin ba a san halin abin da zai afkuwa ba musamman yanzu da Amerikawa suke nan suna juya duniya suna kokari amma cewa babu ihsar bayan manzo Allah ba gaskiya bane don ga nasi ya tabbatar da haka kuma babu aya wanda ta shafe wannan to dan haka wannan kadan ne daga cikin hukumce hukumcen in an katange ku ko an hane ku an gane ni in maki ya hane ka akwai hukumce hukumce da dama wanda kuma lokaci ya matso ba za mu isa mun bayanin su ba in Allah subhanahu wataala ya ba mu iko sati mai zuwa za a zo a dora daga inda aka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh